من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شعبقي وتم جمادى الثانية إذن من ظن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ببقية سيبه ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da shi wannan littafi ma za ba da maut wanda yau shi ne darasi na arba'in da biyar ko ko da hudu da biyar yau za mu yi magana akan ziratul janna masha Allah wala haula wala quwwata illa billah wa subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله wallahu akbar waɗannan wato babin shine dashen aljanna dashe wanda idan mutum yana faɗi zai yi makan shi dashe a cikin aljanna su ne waɗannan kalmomi muddin mutum yana faɗin wannan kalmomi to yana yi makan shi dashe a aljanna domin yanzu mun yi magana akan yadda aljanna take da yadda falallan yake da soya za a yi kuma mutum ya bunƙasa ta ko komi ma mutum zai iya same ta daga cikin abubuwan da za a yi a samu wannan wuri cikin sauki domin kullum muna magana cewa ba yawan aiki ba ne babban abu yi saboda Allah shi ne babban abu da mutum zai yi kowane irin aiki ne sallah ce azumi ne zakka ce hajji ne duk ma dai kowane aiki ne idan manufarsa ba Allah ba ne an yi wahalar banza dole saboda haka za ku gana cewa aiki na ibada ko shari'a ta musulunci gaba ɗayanta a shari'a mabniya ala aslaini wato shari'a ta gini akan dukkan waɗannan asalin guda biyu ko kuma ibada duka sun gini ne akan wannan asalin guda biyu al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah namba ta ɗaya shine yi saboda Allah namba ta biyu yi yanda manzon Allah ya koyar duk wata ibada da aka yi wajen wannan matsayin aikin banza idan mutum ya yi ibada ba saboda Allah ba kamar yadda Qudai bin Iyad yace dole ne aiki ya zama khalisan sawaban khalisan sawaban khalisan yace aka ce ne yake nufi ne yace khalisan yace ga ma'ana sawaban ga ma'ana yace abin da yake nufi idan yace khalisan ya zama tsantsa saboda Allah mutum yayi idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban fa lam yuqbal idan aiki ya zama an yi shi tsantsa saboda Allah amma ba akan sawab sawab shine ayi shi daidai da yadda manzon Allah ya koyar yace saboda haka idan aiki ya zama khalisan walam yakun sawaban aiki aka yi shi saboda Allah amma kuma ya zama ba daidai da koyarwar manzon Allah ba falam yakubal ba karba ba wa idza kana al-amalu sawaban walam yakun khalisan walam yakubal kuma haka nan kuma idan aiki ya zama daidai da koyarwar manzon Allah amma sai ya zama na an duba a zuciya ko ba saboda Allah akai ba shi ma ba za karba ba kaga Abdullahi bin Ubay bin Salul ai lokacin da yazo yazo abun nan din sa ba ai yana tare da manzon Allah ne a fili amma a zuciya da ba tare da shi yaya munafiki haka yake aikin sa dama yazo ya rika kallon fuskar kai yana yi a zuciya shi mugu to kaga aikin nan ba za ka karba ba yayi wahalan banza to zaka dole ne duk abin da mutum zai yi zama saboda Allah ne shine babban abu a aiki ba girman aiki ba yi dan Allah ana iya zuwa za a yi wani abu na addini wani ya bada kwandala ɗaya amma tsantsa saboda Allah ya bayar wani ya bada miliyan ɗaya shi ko dan saboda wani yayi ba dan saboda Allah ba mai kwandala ɗaya ya je ya same ta ɗari bakwai ko linki linkin linki shi ko mai miliyan ɗaya bai samu komai ba sai asara to da ka duk abin da zamu yi mu kokari mu yi shi saboda Allah anan muka taba karanta kissa akan wani babban malami da aka yi magana ya fasa tulunan giya kun tuna ko ya fasa ta ashirin da tara saura guda ɗaya da ta talatin malam da ya kai na ashirin da tara nan sai ya kyale shi bai fasa ba aka tambaye shi da ya aka yi ka fasa ashirin da tara kuma ka kyale ɗaya ya ce ashirin da tara nan san da ya fara fasa su tun daga farko har zuwa ƙarshe saboda Allah ya yi har zuwa ashirin da tara amma da aka sai ashirin da tara zai na talatin sai mutane suka taru suna ta mai kuwa suna ɗaga hannu suna jin daɗi sai zuciya shi ta fara ba shi jin daɗin mutane ma sun yanzu suna yi barci ya barci ya ce in na fasa wannan ba saboda Allah na fasa ba yanzu saboda jin daɗin abin da mutane suka ce ne na fasa shi yasa na gyale shi to ka gani ya ce a lokacin da yake fasa waɗancan gaba ɗaya sarkin nan da ake tunanin zai kulle shi ko ya sa a kashe shi ko ya sa a kore da gari ya ce wallahi idan yana jin tsoron kiyashi ko yana jin tsoron kuda da ya jira mai to yana jin tsoron shi yana jin tsoron abin da zai a lokacin saboda sannan saboda Allah ke sansa to amma daga ya bari saboda Allah in ya bari ba dan Allah in ya zo yi ba dan Allah ba magana ta kari shi yasa ya bari kuma za ku ga haka din nan da ya je gaban sarkin ya gaya mai irin wannan ne za ka yi ce mai ya ce me yasa ni kake so yanzu in yi in saka ma ya ce ka koran daga garinka shi ne ke so wannan zai ce ka fitar da daga garin ka kawai yi ka za a korar daga garin ka ji abin da ji ke so kai ka taimake ni ha to da kaga saboda Allah ya kiyamu to da haka duk abin da mutum zai yi aikin duk da za ka yi ka tashi ka sa ka yi to ka sa a zuciyarka kana so ka yi ne saboda neman yarda Allah tabaraka wa ta'ala kuskure ne waɗanda ke cewa ka yi bauta ba dan kana tsoron Allah ba ba dan kana fatan wani abu ba a wurinsa wannan ba daidai bane wannan tunani sai saboda Allah saboda haka ga dashe nan wanda duk yake so yayi dashe dashe a cikin aljanna to ga abubuwan da zai rika faɗi nan yayi ta dashe a can in yaje can ya samu babban gona kashi nan an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lailata usriya bihi wato lalle manzon Allah daren da aka tafi da shi aka tafi da shi tun daga makka سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا aka ɗaukai aka tafi da shi tafiyar dare daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci wanda ya fi nisa malam daga can ma sai aka yi sama turan da aka yi wannan tafiyar daren da shi ne ya ce marra ala ibrahim alaihi salatu wassalam aka kai wurin da ya wuce yaga yaga jibril alaihi salatu wassalam wa qala saboda haka sai yace wa man ma'aka ai man ma'aka ya jibril sai shi annabi ibrahim ya tambaya kaga da wannan latsafan shi kan shi zamu gane cewa annaba ba san gaibi ba sai abinda Allah ya musu domin ku kalli dai alaka annabi annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim amma annabi ibrahim tunda bai taba gane shi ba ba su haɗu ba da suka haɗu yanzu a sama sai da ya tambayi jibrilu cewa wannan da kuje tare wane ne ya fito malam bani da kafa jayyida sai da ya tambaya ce to jibrilu wannan da kuje tare wane ne qala muhammad ya ga masa yace annabi muhammad da alaihi abdul salatu wassalam fa qala ibrahim alaihi salam sai annabi ibrahim ya ce bayan can kamar yadda muka karanta baya ai kaga ya ce masa sannu da ɗa mai sannu ɗana da zuwa ko ɗa ma da la marhaban da ɗa mai albarka mai wannan al'umma sai ya ce ma annabi bayan nan ya ce mur ummataka falyukfiru min ziratil janna ya ce ka umarci al'ummarka in ka koma ka gaya musu su yawaita dashe-dashen aljanna su yawaita yin abin da zai zama maka dashe a aljanna su yawaita dashe dashe fa inna turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun yace domin ita wannan kasa ta aljanna yace kasa ce mai kyau idan kayo da shi kawai zai kama ba a fa da sai bai lalacewa a wurin da ka turo da shanka zai kama zai ta girma kafin ka zo da ka turo da shi zai kama zai ta girma ba tsutsa ba wani abu da zai cinye ma da shi in ka dai ka ga tsutsa ta cinye shi tun daga nan ne dama matacce ka tura tun da baka yi saboda Allah ba shi ne mai tsutsa an auna au mai tsutsa malam sani duk aikin da aka yi ba da ba dan Allah ba tsutsa gare ya kamu da sankara in ka sake ka sai ya haru sauran ayyukan da lalata komi daga nan kowane zai lalace kowane lalace aiki da riya aiki da da sum'a kaman ka ce an yi shi ne wannan menene aka aje in ya ce ko ne kawo o annabi ne ka ce in ya ce a mai kai ne wanda aka sa ne kawo a to kaga an cika kuma mu'allim shi ma ya kawo aiki eh ina ina mai abun nan ba kaga shi yasa wani lokaci jama'a muke magana la fakhran ba alfahari bane illa ala tariqat abin nan tariqat tarbiya wato yaran da guje ganin suna zama tare da mu ko suna yin ba daidai ba mu rika gyara musu mu bar su zauna tare da mu akwai fa'ida yanzu kun gajiya ba mun tashi da karatun nan kawai sai mu'allim ya shigo ya shigo ya shigo office sai ya ce baba waɗannan sunayen abubuwan da na faɗi yau ya kusu da lu'ulu'un nan da wane ne suna da littafin su a gida wanda duk an kawo su a ciki sunayen abubuwan nan duk da na faɗi yanzu kun ga littafi nan a gare wannan littafin buri wannan sai ce duk an kawo su a ciki sai ce kai mu'allim ya ce a ba akwai a littafin zuwa ga ma'udika akwai akwai na ce yanzu zai yiwu a nemo shi ya ce insha Allah za a nemo shi yau tun da sassafe littafi ya riga an nemo shi ya zo hannu yanzu suna nan za mu buɗa maka ku gani an na ta ɗauki hoton su ma saboda waɗanda suke nesa a tura masa rubutu don ko mun kalla nan mu ba zai yi ta ba amma dai ga su nan yanzu duk a cikin nan ina ganin za ku ga har malam sani har tsutsan nan da na ce maka ta alhari ne an nuno alhari ne an nuno ma tsutsan mai yin shi mai fito da shi din kaga wanda shi kuma da muke magana sarkin latti ne yanzu sai mun ga wani wani ga ina bai zo sa ji ba zai zo wani ga ne ta ji ba zai zo ne na yi mai wata na yi wata duniyar da ya ce wani sai inda yake tasowa daga inda yake sai ka ce daga kano yake tasowa to ko za ka bari mu bari mu jira har kowa sai ya iso sai an jiwa sai a nuna wa dare kada sai karshe ko ku gani to amma ka ga fa'idan da da muke yi ashe suna jin abin da muke cewa ko suna ta tsalle tsallen nan suna ji kaga daga nan ne ya ji ya ce duk da shi da ba iso ya tsinci sana na zuba wani tambaya ne da iso a mota ka ce mene ne kaza mene ne kaza iso yi da shi muka shuru ya ce ta an muku tambaya mai sauƙi ba ba ku asa ba ku ce ba ku je makaranta ba kawai mun gude ba ya makaranta ba ne kawai raga da jiyan ma haka aka yi da haka zai ƙara ta yanzu an jima insha Allah za a dinno na ku gani a gurguje sannan kuma za a dauki abin da ɗinsu wanda suke bi ta cikin bututu sai su sai su sai su cire da hadda larabci za a dauka yadda kowane in an faɗe shi za a nuna ga hoton shi ga yadda ake yi ya zo hadda wancan hadda tsutsan da tsutsan da take fitar da alharin din tana na ciki ga alharin ga kuma tsutsan da take fitar da shi ga lu'lu'u ga duk dai suna nan cikin yin karatun kafin karatun to kuma yanzu ga wannan ma kun gaji an yi magana an ce inabi gashi an kawo to yanzu malam sani kai zamu damƙa ma wannan yanzu ko sai an tashi an tashi a baka ga gani kuma ka tsinka ka haɗe ka ji in so daga nan sai ka ba wasu sauran ka ka shanye duka na wataƙila in aka fita waje ina malam musa ba kai ka san shi dama ko to ka ji ka ga malam musa ba bai san shi ba to kun gani jiya da ake magana ma na ga muku karshen ta ko wanda sanin ban magana ce ba su yi ba yanzu ka ga da na tabo malam Mustafa tun da na sa abokin malam kanin da ce malam Mustafa ka dan ya ce a a to ka ga shi ma ka gutsuran mai biya gani wanda ko ba su gani ba ku bi malam sani shine monitor ana fara da zai kun da ka zai ba inda wani yanzu zai yadda ya ce bai san shi ba a nan to amma an fita zai ga bi malam sani ka ce ni ma ban dan gani na dai dan na dan na dan sai amma ya ƙara tabbatarwa a gani daga nan inda zaura gufuran ma ɗaya kuma ya ƙare shi kenan an huta ya fito to mu wannan kafin wancan nan saboda haka nan a yawaita zara in aka yawaita wannan dashe dashen menene ya ce ka gaya masu gonan tana da girma to su yawaita dashe ƙala ma ghiratul janna sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam to menene da shan ya baba menene da shan da zan gaya masa su rika yi yace qala la haula wala quwwata illa billah yawaita wannan kana da shi kuma duk wani abin da kake ji ya gagare ka idan ka dinga faɗin la haula wala quwwata illa billah insha Allah sai ka ga bayan wannan abu hasbi Allah wa ni'mal wakil ka yawaita su hasbi Allah wa ni'mal wakil ka yawaita su abin da ke baka tsoro insha Allah sai ka ga bayan sai kai magani shi kuma dai ita ce Annabi Ibrahim da za a jefa shi wuta kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalmomin nan guda biyu sun ishi mutum rayuwa sun ishi kace hasbi Allah wa ni'mal wakil sun ishe ka to ga kuma la haula wala quwwata illa billah idan ka diba cikin asar na Imam an-Nawawi duk da wasu ta magana akan hadisin amma dai yana nan a cikin littafin asar na Imam an-Nawawi suka ce lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta al-arshi ya halitta shi sai bayan an gama ya ce mala'iku su dauka sai suka ce ya Allah wane mu da daukar wannan babban halitta da kai wanda duk a cikin halitta ba abin da ya kai shi girma yace ku dauka suka ce ba za mu iya dauka ba yace ku dauka suka ce ya Allah ba mu iya dauka wannan yace to ku ce la haula wala quwwata illa billah ku dauka suka ce la haula wala quwwata illa billah suka daga to in kana da wani abu da kake ganin ga wani al'amari nan kamar zai fado ma na ma'ana ko ba babu bane to la haula wala quwwata sai ta maida sai ta cidda shi saboda ta yi shi yawai ta fadin ta ka gani kuma da yaqini ka yarda shine babban matsalar ka sa yaqini naka wani abu idan ya taso komin girman shi idan ka ga ka samu kai ta cewa la haula wala quwwata illa billah kawai ka sa a ranka zai yi kawai ka sa a ranka wannan abu insha Allah zai yi ka riga ka sa turakun da za a daukai to sai a daga ji zama kawai kuma wannan ba wai maganan banda imani da Allah da manzon Allah da muka yi da muka yi amrun ne mujarrab yawa nan kowa inda zai magana zai ce ma abin wani ya taso mai wata rana kuma ya yi ta kuma ya ga mutum to da yawa na ba abin da saboda haka mutum ya ta da abin nan ba ya yawaita a aikata za ta gan shi wata rana ina makaranta ina zamani college ina mun remedial course bayan na dawo daga makaranta lokacin na ce to mun ka shiga zamani college muka yi wani remedial to da ina son fara in ƙara boko an fito daga wurin na fito ina tsaye bakin hanya wani irin hadari baki irin malam ya taso daga cewa lalle yau kan mutum da kayan shi da jikas da lissu ya sha ruwa malam so biyu zuwa uku na hasbi Allah wa ni'mal wakil ina tabbatar maku sai mota kawai ta zo gaba na ta tsaya aka ce bismillah bismillah bismillah na shigo aka dauko ni aka tawo da ni sai da kawo da ni kusa da gida kuma ruwan da aka yi a wurin nan inda an yi wannan ruwan ya tsaya mala abun ba ta komi aka tsaya da ya zo ya ce bari ma in tsaya daidai nan in tsaya har ruwan ya yi sauki sannan kama ka fita banda ma an kawo ni to banda wannan kai ta da misali suna da yawa alan sani haba ai annabi ya faɗi magana ta kare sai dai a ci ko kuma a ci yadda amma an faɗi manzo Allah ya faɗi magana ta kare to balle kuma wannan ku dubi fa ƙarin girma sai da ya tafi sama ya haɗu da kuma shi ma jagoran wanda su ne zaɓaɓɓu guda biyu khalilani su ne duk a cikin halitta Allah ba kamar su biyun nan shi kuma shi ya ba shi wannan saƙon ya ce mai ka ce ma al'umman ka ku yawai da yi kadiyo sai yanzu a duniyance idan waɗancan masu abin suka yi magana yadda duniya ke ɗaukar magana su yanzu shugaban ƙasan amerika duk jawabin da ya yi ya zama ran nan shi ne abin tattaunawa a duniya to da ana ganin su an gane su su ne suka tune yan duniya su suka gane duniya duk maganar da ya yi ta zama bututun abin tattaunawa na al'ummar duniya a wannan ranar to su yau annabi ya faɗi magana amma a samu wasu waɗanda daga cikin waɗanda suke cewa suna bin shi amma sai dai su faɗi a baki a zuci wasu yadda ba a kaga wannan mutu hal musiba ne to saboda haka wannan dai shi ne وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من غاث الجنه كيويت دشه كيويت daga dashe dashen aljanna fa innahu azabun ma'uhu sannan tsayibun turabuha sannan fa'aksiru min ghiratiha domin ita aljanna azabun ma'uha ruwanta mai daɗi ne ba ruwan gishiri bane balle ya kashe da shi malam zani ruwan gishiri kashe shuka yake yi inda ma ake da shi yawanci ba a shuka dan ba ta kamawa to ruwan aljanna ruwa ne mai daɗi wanda tsayyibun turabuha ƙasarta kuma ƙasa ce mai kyau wanda in an yi shuka ba ta mutuwa ba ta yin ba tsutsotsi ba ta zuwa ta zo ta lankwashe ta abin nan ba to fa aksiru min jirasiha saboda haka ku yawaita daga dashen-dashen da ake dasawa a can duk dashen da kuka yi zai kama duk dashen da kuka yi zai girma duk dashen da kai zai da kaje ƙasa manomi sai san maganar da ake yi da an ce ma ga ƙasa mai kyau ga ruwa mai kyau abin da yake cewa ka aiko za a yi shuka ta kyau yabanya za ta tashi wurin nan malam ta kyau ta girma to haka ruwan yake kan haka take kan menene ita qalu ya rasulullah wa ma ghirasuha menene dashen-dashen da za mu yi a can menene dashenta ƙwala in kana magana nan da nan ka ce masha Allah la haula wala quwwata illa billah ka yawaita faɗin wannan masha Allah la haula wala quwwata illa billah duk wani al'amari ka yawaita masha Allah la haula wala quwwata illa billah in ka ga dama masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah yazo da wannan amma dai wannan masha Allah la haula wala quwwata illa billah yawaita wa ibn mas'ud radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ما حبد النبي إبراهيم مرددا دعكت في سمدني أي فقال يا محمد سيتي من يا محمد ai akare ummataka minni salam yace al'umma ka in kaje kace ina gaishe su al'ummaka kace ina gaishe su ku duba wannan annabi ibrahim yace annabi ya gaya ma al'ummarsa cewa shi yana gaishe da al'ummarsa yace kuma ga sako wa akhbirhum aljanna wa akhbirhum anna aljannata tayyibatun aturbatan turbatan wato yake cewa ka gaya masu anna aljannata tayyibatu turba wato aljanna ƙasarta mai kyau ce azbatul ma sannan ruwanta wato ruwa ne wanda yake mai daɗi wa annaha qi'anun sannan kuma cikinta akwai fili mai yawa qi'anun nan gashi can ƙasa nan ba ta ɗaya jam'u qa qa'id jam'i ne na qa wa huwa al-makanu al-mustawi shine wuri wanda yake daidai an yi labelin ɗin shi ba kwari da gangara alwaqi fi waqa'atin min al-ard aqulin abun nan farfajiyar kasa inda ake takawa ya aluhu ma'u sama idan ruwan sama yazo zai zuba wurin daidai baya kwanciya wani wuri ya daga wani wuri wani wuri babu wa yumsikuhu sai ya rike ruwa wuri ne wanda daidai tacce level an daidaita shi kuma in ruwa ya zo yakan rike shi daidai ba kwari ba kwazazzabo ba wani rami akai ke wa yastawi nabatuhu sannan in an yi tsiro kuma kowane zai taho daidai zai in an shuka wurin za ta tafi daidai duk inda ka ganta za ta nan daidai iri ɗaya ba kwari ba rami ba wani wuri da za ka ce ya fi kwanciyar ruwa kwanta wani wurin ruwa babu daidai yake to haka aljanna take ba kwari ba tudu da kwari a ciki ko ina tsamfal za ka gaishe gashi nan don haka yi shuka a wurin nan za ka yi can shuka ya fito ko shine qi'an aka ce haka wurin yake to saboda haka wa anna ghirasaha da shaddanta da za a yi wanda zai zo ya ta kai ta turawa daga nan yana zuwa can yana fitowa komai lafiya lau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan mun karanta shi cewa in kai su guda kaza a rana ka hada su kai a cikin wancan littafin namu irin falalan ladan da za ka samu ranar ma wanda ya fi ka aiki alkhairi ya fito to wannan shine abin da ake so mu yawaita faɗi mu kyale hira mara amfani matattar hira wanda ba ta da wani fa'ida ba abin da mutum zai samu a kanta sai kayan zunubi ku duba faran nan nan muke magana wai fa a wurin wanda suka yi aiki sosai malam an baka shekara sittin. ko an ba ta shekara saba'in idan aka ɗaya da shekarun da kai bauta Allah a ciki ba su kai shekara uku ba. Ashirin da hudu bacci, ashirin da hudu shagalin rayuwarka ka ci ka je nema nan kaɗai an haɗa arba'in da takwas. Sauran na tsakiyan in aka cire waɗannan biyun ko uku, saura nawa duka bayi wanka wankan da mutum yake yi idan ya shiga bayi in ka shiga bayi da safe ka ce za ka kimtsa ka zauna toilet ka tashi ka ce ka za ka yi wanka ka fito ka fito ka shafa mai ka canza kaya duk sallolin da kai a rana ba su lokacin su bai yi ka ba haka ba kuma koma wane ne mutum zai faɗi wannan magana in ka zo in dai ba zuwa kake ka ɗauki ruwan ka juye ka fito ba to ka zo kuma ka ce ka shafa mai ka zo ba sai ana sanyi a shafa mai ka zo ka canza kaya ka nemo kayan wani lokaci kayan inda yawa ma ka zauna kai dubun kana tunanin waɗanda za ka sa sai ka tana ka ba shi kaya kawai sai zama ma matsala wani lokaci wajen sa shi in ba kai za a wajen gaggawa za a ita ba ta shigo da ta wannan kaya wallahi ba zai ba ni da ba tuce yana zo ga ba kayan nan ba su za kyau suka ne suka illa ne wai su kyautar da su za ka ce ina ruwanki har ka je ka dawo tana fushi a to ana ga yadda dai to wani zan za ta daita ce wani ta zaɓo ba ta ita za ka yi kaya ta ita za ka tsoro ba ai dai ka ga za ta ce hula ba ba ta yi ba wannan hular ba gaba ɗaya ba wai aka yi ta ta ba ta da tumat kala rayuwar take yi kai kullum kala rayuwar to takalmi ba ka ce wallahi za ka ba a sha azaba wannan azaban wala zani wala zani bari ka gani ta ce ba ka gani ya zo na rere mutu ba ai ba abin da mutu ya tsara iri ya sa kaya da kashin farko wanda ke gida ta gansu da sai basu ba wala sai wuni yana kallon ta wai kaya da yanzu a gida ne basu ba wai kaya sai dai inda ma ka nuna kayi ta shirya ku faɗa kawai ka ce ba su ruwanta amma ba ka ba ka sa su ta zo da sai basu yi ba ko dinki ne sabo ka zo da shi ta je ta zo ta ce inna lillahi wa inna ilaihi yau kuma ko shi zo da sabo ne wai wannan dinki ta wannan dinki kawai ya aka yi wari da mun da gari da wannan dinki Allah mace ya baka Allah ya ji aka ji goyiwa ya zama dinka ya wuce ne za ila ila ta a da ce ba kyau kayan da wallahi karyar ta kyauta za a yi da su ba kyau ko ka zo da hula ya ci ga hulan nan ta ce tsaf ai wannan hulan irin ta wasu mutane ne dan ta faɗi wasu mutane da ce wannan hule ai sai su ce zata sai ka ji kamar ka yadda ta to kaga wannan kaɗai awa nawa kake da wanka da shirya to balle ma ai su mata ne kai je ka shige bayin nan kama an manta da ita sannan ta fito in ta fito kuma ta zauna gaban kayan kwalliya ta jawo wannan ta ce bai yi ba ta dauko wannan mai ta dalla fito ta dauko wannan ta dalla kuta ta dauko wannan ta dalla kuta sannan ta dauko wannan abun ta bude ido ta tabu wanda wanda zai ka da ai sai mujira haka kamar ana mata tebur a goggoje ta a goggoje ta a goggoje har da kilin za malam zani wani wani kilin za in an ganan yayi wani baki baki a sa wani abu a goga ai tuduru zai ai tuduru zai shi ma sai yayi fadi daidai da nan dole in kurji ne sai an kashe shi ma a ga wani dan tuntun ya leko a kama shi a matsi bai isa jini ba sai a sa reza a kada shi da tsiya amma ya ba a ka fito a fuska ana ganin mutum mun matsa shi to amma a zo a ci awa minti biyar kuma a yi raka'a biyu bayan an gama na marayi ba to dan nawa kaci in ka ɗauki azahar tun daga asuba azahar la'asar magariba isha'i duka wacce sai ake yi ta wuce minti sha biyar to in ka haɗa su duka a muƙaddara ma an yi su minti sha biyar guda hudu minti talatin guda hudu minti talatin yanzu na ka samu awa ɗaya wancan awa ɗaya da minti sha biyar kenan duka an gama sallolin guda biyar awa ɗaya da minti sha biyar to kai awa nawa kayo a bayi annan awa nawa ka kwashe wajen wanka nawa ka kashe wajen kayan wani lokaci har za ka zo ka tashi baka da kayan sawa in kai mai bada wurin mai wanki ne sai ka yi sammako ka tafi wurin mai wankin ka jira shi ka an so kayan da za ka sa saboda yau akwai wani shagalin da ba za ka je da kayan da suke kake tare da su ba muna haka ba ta ne haram bane kada wani ya ce na haramta komi zai da ba an ce komi sai mu ce haram amma in ka lura da cikin wannan maganan akasariyar rayuwar nan gaba ɗaya duk hidimar da muke kanmu muke wa muna hidimar jiki ne ba hidimar bauta muke wa sai da Allah ya zabe su tun da a sittin an ɗaya da arba'in da takwas duk a hidima daga bacci sai ci sai neman abinci sai kaza an zo an cire wasu awoyin guda kaza kaga dai sittin za ta yi ba arba'in da takwas saura na a saura sha biyu ba to an zo an ɗaya uku ko mu ɗauka ma sun cika uku an ɗaya su ne na bauta saura na saura tara ko to taran nan daga shiga bayi da ci da cin tuwo da shan hura da cin abinci da waye duk suna nan cikin taran nan ne ka cinye su a cikin uku ne kawai nagartattu to su kuma ukun ma masifar ta ƙarshe da aka yi bauta a ciki an karɓa ko ba karɓa ba to ba dole kullum mu zama muna cikin tsoro da fata ba dole to ka tada le to ka gani to shi to ka gani kuma to ka to ka shi ne shi kenan ana bautan zuciyar shi tana wani kamar yadda yana bautan yana nan bututun tana Lagos ko tana wata ma duniyan tana da yawo jikin ne kawai a wurin bautar zuciyar ba ta nan kwata-kwata to auna Kadiba abin da Umar dan Khattab yake cewa zai fayyu mutum yayi shekara 60 yana sallah wata kila har yanzu bai samu guda ɗaya da karba ba to da haka mu rika yi muna jin tsoro muna fata muna jin tsoro muna fata kada mutum ya yanke tsammani ba a yanke tsammani a wurin Allah mutum yana yi dai yana jin tsoro yana fata to kuma ya rika yin waɗannan aikata aikatan da ake cewa ba wasa bane waɗannan aikata aikace dan a samu mutum ya sallaka kanzul janna la haula wala quwwa lura fa kullum muna maimaita abin nan sannan muke karanta wancan la haula wala quwwati wala quwwata ne la haula wala quwwata illa billah ba la haula wala quwwata ba quwwata ba kota bane la haula wala kota bane la haula wala quwwa la haula wala quwwa sai da ko fadi yace la haula wala quwwata in zaka ma fadi duka illa billah wannan yawan fadin wannan la haula wala quwwata illa billah yana da girma annabi Musa radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah ya ce kul ka faɗi ka ga masa akai ka ce la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna ita wannan la haula wala quwwata ma'anan shi la haula babu wayo kowane irin wayo ba mu da shi wala quwwata babu ƙarfi illa billah sai ga Allah kawai Allah shi ke da ikon yayi komai shi ke da ƙarfin yin duk abin da yake so amma wata halitta kowa ce ce ba ta da wayo ba ta da ƙarfi sai dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala dan mutum yana faɗin wannan tauhidi ne take sosai sai ka har in ka zo kwanciya aka ce ka sallama illa shi dan hana mu yake yi Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa ragabatan ورحبة إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك بابا منجا با ماتا با منجا با لا ملجا ولا منجا باب ورم فكيوا باب ورم بدو باب مفبا ورم بدو قال رضا رضا منجا أجدي إبا منجا با منجا لا ملجا ولا منجا babu wurin laɗewa babu wurin gudu ba mafaka kenan ba wani illa ilaika ka ce yawwa to ai da ba da yawwa kaga ai yana mu kaga da kayara wala zai shi tsoro kada wala zai ce to har da manja ashe ba ba ta ne ba mu ji aka ba wala zai ne kamar manja ko eh da shi mal mal malja la malja malja eh eh akwai hamza dai a garge wala manja shine manja din a ba akwai almana cikin malja malja'u ne ai malja'u ne asali shi kuma wancan manja'u eh shi wancan ba eh to za a je ba mata ne za su ce ba an ce manjan ba sallar za su yi manjan ka ce Allahumma aslamtu nafsi ilayka ya Allah na sallama raina zuwa gare ka wa aljatu wannan wa wajjahtu wajhi ilayka na juyar da fuska ta zuwa gare ka sannan wa alja'tu zahari ilayka na jinjina baya na zuwa gare ka gaba ɗaya da na kwanta wa fawwadtu amri ilayka na sallama al'amari na gaba ɗaya zuwa gare ka la malja babu wurin labewa wala manja ba wurin tsira illa ilayka sai zuwa gare ka ya Allah amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafin nan da ka sauka shine alqur'ani wa bi nabiyyika alladhi arsalta kuma nayi imani da manzonka da ka aiko sallallahu alaihi wasallam awwal suka ce daga nan sai kace faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa antal ladhi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai kai shiru daga nan sai bacci ka gama sallama komi to wannan kaga lokacin da mutum ya hakan nan ya sallama ba Allah ta bara ba wani karfi ba wani wayo ba ni da dabara ba ni da komai duk abin da ya faru shi kenan na ba da raina ajiya wurin ka komai shine sa daga annabi aka ce yana koya wa sahabbai wannan kamar yadda yake koya musu karatu har wata rana da ya gaya ma wani sai ya ce karanta da ya zo cewa amantu bi kitabi nabiyyika allazi wa bi nabiyyika allazi arsalta sai shi sai yake wa bi rasulika allazi arsalta annabi yake ba haka na ce ma ba wa bi nabiyyika allazi arsalta za ka ce ba rasulika ba kaga ana bibiya kenan ina tambayar saboda muhimmancin abu karanta in je karanta sai ya canza karshe saboda shi balarabe ne ya ga an ce bi nabiyyika sai ya ce bi rasulika dan ya bi manzonka da ka aiko shi a anabiyika za ka ce allazi arsalta kuma kaga an faɗi daraja ne ga annabi can ga manzo ne shi ko ce manzonka to ai annabi ne kuma manzo aha قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم ya riga ya faɗa abu ba wani wanda zai faɗi wanda ya fi wannan kyau zauna ta haka za ka fi wannan ita ce kanzu to akalu ahlil janna wa shurbihim wa ghairu zalika cin ɗan aljanna ɗan aljanna na cin abinci suna sha dan mun yi maganar kayan cin to yanzu yadda suke cin suna ci suna sha da wani wannan menene abin da za su ci za su ci abinci za su sha عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce ya kullu ahlul janna fiha dan aljanna suna cin abinci a can ba kala abu ne yanzu a tabbata suna ci suna sha ba zama suke yi kamar yadda wani ya ce wai a aljanna idan an zo kawai in ka so ka ci nama ka ji ka koshi in ka so ka sha nono ka ji ka koshi a kai wani ya ce wallahi ni na so yi da kai da ko ya ce gaskiya ni na mazo yi da kaina malamin yayi yadda zai kwantar da shi ko yaki aka ce ai ne ne da waye ne duk abin da ke cikin aljanna wayin kana da bukata ai dai ka biya ko ya yi ka sai ce to ce an karabu kalla walai shi ya ce ni dai abun nan da aka ce duka da da komi ne ne da abinci da abun sha da matan da kowaye ni dai komi zo nake yi da kaina ita to Allah ka shawo ya ce wallahi da aka dai shawo ya ji ba yadda ta yace ne wannan ne wuya wallahi gare shi wuya na shi yace shi gare shi wuya yace bayan mu yadda yasa a duniya yanzu kuma za ce wai yana kawai kaga soyayyen nama ya duka duka koshi mala sani wani fa yawa ga ji mala sani a dai bai a tauna kuma sannan fa ba tsoho bane mutum balle sai dai da hakura yanzu nan mu a nan wajen mu an kawo wani abu na ci gaba amma har yanzu mutanen mu ba su cika son shi ba sosai kamar da ke ai akwai mashina da aka kawo wanda za a sa sandar da kyan amma matse su kawai sai dai ka azaka furdu ruwan kamar kana shan zobo ko ina wani zai ce shi a bashi rika gaba yana haka yana gaban laye yana motsawa ya fi masa daɗi to in kai haka yake ji kamar ma ba da shaka ba kamar ka sha ruwa ko a zuba ma a kofi kawai kai kwat kwat kwat kawai ka aje ka ƙara yin kwat kwat kwat kawai ka aje ka sha kofi uku an je magana ka ce ka sha rake a mutanen wayan zuwa su gane wannan ba eh je wani ya ce wallahi shi dai gare ya sau gara ma dai a hehere din nan kawai ka zo kana dai ɗauka kana tauna kana sai dai ka boye wani wuri domin kana gare ki ana gani zai ga kawo ba ci kana taka da kai kan kai da haka wani ma hula ta wutsule kawai yana ta da hula amma a wani ka boye wani wuri hoton mutum yana cin abinci bai da kyau shi yasa ake cewa ka rika boyewa inda za ka ci musamman mutane waɗanda suke da kima suna da abin nan mutum ya zo ya ci abinci a hili a ta ganin shi bai da kyau ko balle irin wannan zamanin wani bai da mutunci a sanda kake gatsar nan kana ci wani sai koma daga can gefe ta ɗaukar ka hoto wata sani ba sai kowane lokaci ya nuna ma ce ka ga hoton baba zuwa da ta yatsa wa ƙera ta ƙera ta gamtar ya za a yi ta ji daɗi mutane ba su da amana a yanzu irin na cewa su tsare mutuncin mutum ta kowane sani ba su da wannan shi yasa irin waɗannan abubuwan duk za ka yi takatsantsan ko a hanya ne ka gamu da mace kawai ta tare ka tace assalamu alaikum ka je ka tsaya wani yana ganin ku nan ta sa ni kabi ta sa komi ba a san ko matar ka bace ko iyar ka ce ko wace ce wani sai dauke ka hoto da ita zai nuna ce kaga irin mutane kaga irin mutane da ke tsaya ku ne ce abin da ne al'umma ga shi nan yanzu tsaye da mata akan hanya kuma ta kila ba ta tafi saboda haka ko ita ce in ba larura ya kama ba in kun haɗa hanya ta yi kama ba ta san ka ba ka wuce ta wuce in ba ko ta bukata masa ba wanda ta zama ta zama dole ko iyarka ce ko matarka ce ta haɗu da ta hanya ta taho za ka wuce za ta wuce kawai ta wuce duk ma wata magana ku haɗa gida in ba haka ba a irin wannan zamanin haka za a yi a zama mutum da mutunci wani ya ɗauko hotonka daga nesa balle yanzu waɗannan wayoyin da ake yi wanda za ka ɗauko hotonka daga nan za su ce wata tana ɗauko har kawo mallan sani na to to wani kuma dama sai ce bata ka ya dauko hoton ka ya dauka dama an ai hoton mutum ma a lika da wani abu ma so nawa to balle wannan an ganka tsaye to haka wajen cin abinci in dai junin ka wajen cin abinci ko ina ka rika cin abinci a waje wata rana wani wani mara mutuncin zai dauki hoton ka ya tura ka in ya tura ka a cikin wani abin duk duniya sai an ganka duk wanda ya san ka ya ganka za kana kana ta zartar abinci a daidai wani haka kuma wanda ya wannan bai kyauta ba ku duba fa da aka yi magana riba aka ce riba ƙofofi ne wajen talatin da wani abu na? saba'in akwai mai saba'in amma akwai wannan kuma mai talatin da wani abu da yake ruwayoyi kala-kala ne to mu ɗauka na? yawwa shi muka fi karanta shi muka karanta nan ya ce ƙofofin riba sun kai talatin da shida ya ce mafi ƙaranci daga cikin ƙofofi talatin da shidan nan shi ne kamar mutum ya yi zina da mahaifiyarsa shi ne ƙarama sai ce to mafi girman ƙofar riba shi ne mutum ya ci mutuncin ɗan uwansa musulmi ko ‘yar uwarsa musulma malam sani yawwa malam sani kadi to to shi yasa muka kawo magana a shi to shi ne kuma ga shi yanzu kuma ba shi yasa mutum za ta fi yawa a yanzu ba kamar bayani ka kalli riba an ce babban karamin mafi kankanta mutum ya fasikanci da mahaifiyarsa yau ko ba da kowanne wace ce aka so ga sunan mutum ya yi fasikanci ai ne to balle da mahaifiya to to to to to a shari'a wanda ya ci mutuncin musulmi ɗan uwansa ko musulma uwansa yana gaba da wanda ya wannan laifin ai musiba ce babba don haka mutuncin musulmi ba karamin abu bane mu daina bin wannan bututun ka je duk abin da ka ji an ce mutum musulmi ka ji duk abin da ka ji da wanda ka tabbatar da wanda baka to waya za ka tabbatar kawai da ka ji shi a bututu a ce kawai wannan magana haka take saboda haka ka ɗauke ta ka tura duk cikin kwantar ɗinka ka tura ba kowa kuma ka je ka tura wannan magana to musamman kuma shugabanni mutum shugaba malam yanzu ran nan wani da ya bani wani labari wallahi sai da tsigar jiki na ta tashi yanzu ka kalli kamar yadda shugaban ƙasa yake dattijo a ce ma wani zai buɗe baki ya kunduma masa zagi kuma ya wuce har shi har mahaifansa ya zaga kuma a matsayin shugaba yanzu ko shi mutum a ce ma yau in dai tarbiyya islamiyya ake da ita a ce mu kaddara yau misali a shekarun shugaban ƙasar nan namu a ce ba shugaban ƙasa ba ne a ce yau an gamu da kai a jet din nan ka gamu da irin shi ka rika nuna mai yatsa kana kunduma mai zagi mu kaddara ba shugaban ƙasa ba ne kawai a shekarunsa yanzu saboda Allah tarbiyyar musulunci nan mutum ya yi daidai malam sani kaddara baya da wani mukami bai da komai sai shekarun nan kuma ga shi musulmi yau wato kamar yau barakallahu fi kamar dai kai yanzu yau a zo nan a ba mu labari a ce wani ya tare ka a gate din nan baka san hawa baka san sauka ba ya dinga kallon ka yana nuna ka yana kunduma ma bai kuma bai tsaya kanka ba har ya kira mahaifanka ya zaga haba ya jama'a su fa musulmai ne wai dan kahirai suna hauka suna abin nan din shi ba ma biye masu cikin kafofin watsa labarai mu koma mu bi shi mu rika bin ɗan ɗan musulmai sun girme mu datti wallahi yau ko mutum jariri ne matuƙar yana musulmi a musulunci ka zage shi haram in ya yi ma wani abin da ba daidai ba in shi zagin ka yi ka ga ba za ka yafe ba to shi ne za ka rama in ko shi shugaba ne ya zage ka dalilin zaman shugaba ya wuce karama sai ka haƙura in har ba kai mai komi ba haƙƙin ka ne sai ka bari an je kan ka ansa amma ka nuna shi ka zage ko haka zage mahaifarsa wallahi wannan ba tarbiyya islamiyya ba ce kuma ba sa ne aka yi wani ina na muku ba sa ni dai abin da nake ji ne ko nake gani a ce mu musulmai ne muke yin haka su kuma waɗancan sun sun zo mu koma ma in an kalli wannan ba sa zagin mutanen su irin wannan amma mu a ce ma yau wannan musulmi ne ya zo ya zo ya ko ana hira ko ana zaune ya tashi ya ɗauki shugaba wanda yake ko gabna ne ko ciyaman ne ko nawa ne ne mutum ya zage ya zagi mahaifansa bayan kuma mutumin nan ba yaro karami ba ne wallahi ba daidai ba ne ko da ya yi ma ba wani abu ba daidai ba wa kan nazala wannan ba la yahibbu la yahibbu Allahu al-jahra bi su'in min al-qawli illa man zulim Allah baya son mutum ya furza wata magana mara kyau shi da wanda aka zalunta to ko shi wanda aka zalunta in ka duba radul alhan shi abubakar mamun gumi ta sai da zagi kada mutum ya ma wani abu ka tsine ne ka ce Allah ya la'ane shi ko ka ce Allah ya rusa gidansu ko ka ce kaza a'a ka samu ka ce Allahumma khallis haqqi minku ya Allah ka karbo min haƙƙi na daga wuri kamar yadda wancan matashi a cikin wannan ashabul ur da muka magana cikin riyadus salihin ko wanda mai mai mai mai menene sunan shi awon ta kisar wanda aka tura shi ya koyo ya koyo abun nan ya koyo mai sarkin ya tura shi je koyi ilimin bokanci ya je labe wajen malami ba an zo daga ba aka ta kashe shi ba aka dauka aka ce a je cikin ruwa a wurgar ko a je kan dutse a je ho kun manta ne riyadus salihin to ai idan yazo shi baya faɗin wata magana baya cewa komai cewa ki Allahumma khallis haqqi minhu ya Allah ka karbo min haƙƙi na daga wurin waɗannan to in ma an zalunce ka haka zaka ce Allah karban min haƙƙi na daga wurin wani amma zagin su da zagin iyayen su kai ba tarbiyyar musulunci ni sai ya fahimta ta kenan na kuma gudunci akwai babba ko to a daidai bane cikin magana mu gane bambancin mu musulmai da wannan da ba musulmi ba ba ma rike sunan shugaba dattijo kamar yadda shugaban kasan nan namu yake ne mai wani abun ma baka ba sai shi bane wataƙila ana kayan wani abun da za a mata ne zai kai baka sani ba to kuma ma mukaddara ma babu amma ka je ka zagai ko ka zagi mahaifansa ba daidai bane shi yasa gwamnati irin ta Misira da aka yi maka tsari tunci ne aka yi tsarin da in ka kuskura ka zagi shugaban kaza to ran nan sai dai maman ka tayi wani ba ga sai da suke da su ai ko kaga ba a zagi ba a zagi shi duk abin da ya zai zago a irin wannan malle mutane su sun na shiga zaga ba zai ba amma wannan kuma ba ce haka ba kowa ya daidai da daidai amma dai mu yadda muke yi mutum ka ganshi ba kowa ba ita zagin manyan mutane ya samu babban mutum gwamna ne ko shugaban kasa ne mutum bai raga mai ba ko ta ina ita zage shi ana majalisar hira wallahi wannan abu zai zai mutum mutum ranar lahira in kana da wani abu da kake gani a wurin su kai roƙi Allah ya fitar ma da haƙƙin ka kawai shi kenan ka tsaya na kaga an tashi ko fa zagin ka mutum yayi in ka tashi ya zage ka kai kadai kai da ka tashi ramawa sai ka hada har da baban shi ka zaga ka zalunce shi wannan zagin da ka wuce inda ya tsaya ma a ranar lahira sai an ba ta haƙƙi shi akan wannan balle wanda ma bai san ka ba bai zo wurin ka ba kawai ka tashi ka zage ka zagi ma yake yasa haba a daidai bane wani an yi magana ya ce shi duk abin da za a yi a yi kuma ƙarya yake ba duk abin da za a yi din a yi bane da zai ga abin da za a yi din tunda yanzu a ce ya gama zagi in gwamna ne ka zaga yana cikin ɗaki baka sani ba sai ya fito ya ce mai ta zagi na za ka mai ta za ka fi da sai da abin da za a yi ƙarya ne sai da abin da za a yi baka ga abin da za a yi ɗin bane ba daidai ba ne mu daina zagin su ko muna ganin wani abu ba daidai ba ba daidai ba ne in za ka iya yi masu addu'a Allah ya shirya da su ma in ba za ka iya ba yi kama bakin ka kai shiru tunda daga cikin magabata akwai wanda ke cewa da ya san akwai addu'ar da zai yi Allah ya karɓa to da addu'ar da zai fara yi shine yayi ma shugabansa addu'a Allah ya shirye da shi da kuma zai mu koma tsinuwa da zagi har mu cikin wajen majalisar jira mu ta zagin su ba gairawa dalili mu zage su mu zagi yayansu kuma bayan ba yara ba ne ƙanana ko yara ne tafi ma yara ne ƙanana yaro ɗan ƙarami ma hana ka riƙa nuna shi kana zagi to balle babba a daidai bane Allah ya mutu mu samu tarbiyya islamiyya ita babban abun nan ce zane ina ne to saboda haka suna ci suna sha wa yashrabuna wa la yataghawwatuna ɗan aljanna ba sa shiga bayi ba a bayan gida a aljanna wala yamtakhituna ba sa fyace majina ai mura a ce sai an je an fyace majina wala yabuluna ba sa fukari walakin ta'amuhum ai zaka ai ko ai shuda'un karihul miski aka ce abincin su a can wani in sun yi abinda suke yi sauti ne kawai zai rika fitowa a ji wani iska ya fito kamar yadda turaren miski yake fitowa kamar dai mutum ya ce ya yatsa shine shuda shine bisha'un yaƙa kawai in sun zo su yi kawai komi na su sun ci kawai daga nan in ka ci abinci kawai za a yi yaƙa ne kawai shi ke nan daga nan an koma da da'amun kashi gashi can kun ji shi can wani yake cewa aka aljisha'u wannan aljisha'u sautin ne ma'arihin ɗan sauti ne da zai fito tare da iska ya kuru min alfami inda shaba'i yana fitowa ne bayan mutum ya koshi yaƙa kenan ko yaƙa fa ba ɗayar ba akwai yaƙa akwai gamba ba gamba ba mana zane? magwas so ba magwas wasu ba a magwas suna da wari tsaji ba ta da daɗi ko wannan gamban wai ba ta da daɗi amma jaka kawai wanda take ta daidai ba ta abin nan ba irin ta ne shi kenan in sun yi wannan sun gama saboda haka ba shiga bayi ba komi ba fitsari in sun ci abinci da an yi gyaɗa komi ya tafi daidai kenan an gama kuma zai fito ne yana fitowa da kamshin miski karahshil miski kamar yadda turare na miski yake fitowa a ji an bula shi haka yake fitowa ba za ka ji wani hamamu hamami ko a bakinka ko a kusa na kusa da kai ba za ka ji wani hamamu hamami ba kamshi yake fitowa da shi shi kenan sun gama yulhamuna tasbiha wal hamda kama yulhamuna an nafasa akan wato sanya masu tasbihi da cewa alhamdulillah a cikin jikinsu kamar yadda suke jin lumfashi in sun yi tasbihi ko sun yi wani abu za su yi wannan duk dan godewa ne tunda in suna neman abu za su ce subhanaka allahumma ne kaga ba sun iya ba in sun ci sun koshi in za su haɗu da yan uwan su ce salam da awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin shikenan wannan ne za a sa masu kamar yadda suke lumfashi sun so kawai su yi su lumfaso su yi fito wani abi umama radiyallahu anhu qala anna inna ar-rajula min ahli al-jannati la yashtahi ash-sharab min sharab al-janna wa yaji'u al-ibrid ay fa yaqa'u fi yadihi fa yashrabu thumma ya'udu ila makanihi la hawla wala quwwata illa billah malan dadi na aljanna malan sani aka ce dan aljanna a cikin aljanna la yastahi ila sharab kana zaune misali mukaddara yanzu kana zaune kan kujera ta ba haka idan anan duniya ne in kana son shan abu ba sai dai ka tashi ka dauko ba ko ka kira a dauko to a aljanna idan kana zaune kan kujeran nan kana cikin gide sai ka ji kana so ka sha wani abu to butar tan da muka yi magana ibrik din nan wannan job din suna jere a wani wuri a cike abinda ka so ka sha a ciki mukaddara yau nan in duniya ce ko in nono kake so in zobo kake so in ma menene kake so wancan exotic waye duk shine a cikin wannan abun a cikin ibrik din nan wanda ka so ka sha ko sai ka so ya nuko ka da kai shi zai taho ba ta dauko shi ba sai ka so tsaf ke sama fiu malan sani na so ya sha zobo sai kawai zai taso daga inda yake ko inda ka jera su kawai malam sai ya taso su kawai sai ya zo hannunka ya shiga inda hannunka yake ka ɗauka ka cikkila inda kake so ya tsaye inda ka bar shi ka ɗauka ka sha ka sha ka sha shi yana tsaye ka ƙara cikkilawa ka sha ka cikkila ka sha ka cikkila ka sha ya ishe ka alhamdulillah sai ya su sai kuma inda yake zauna sai kuma ka ƙara neman shi an jima ya dawo kun gane ya zama to haka yake ta Usman Gazi ka mace ka san makalka makale kamar abin da ya kai inda ya kai ko daga ka koma ka makale jikin bango kamar ka jike da ruwa amin ya rabbal alamin amin amin to kun gaishe nan shine innar rajula min ahli aljanna wato mutum daga cikin ɗan aljanna la yastahi sharab min sharabil janna zai so wani abin sha daga cikin abin shan aljanna wancan mun bada misali ne kawai da abin da za a gane abubuwan shan la tu'addu wa la tuhsa Allah kada ya sanya ka su mutum zai so ya sha wani abu daga cikin abubuwan da ake sha a aljanna fa yaji'ul ibrid sai wannan job din ya taso shine ibrid da kanshi ya taso fa yaqa'u fi yadihi yazo ya shiga cikin hannun mutum mutum ya tutsula ya ɗiba fa yashrabu mutum ya sha thumma ya'udu ila makanihi sannan sai ya tashi ya koma daga wurin da yazo kun ji magana to da kake kwabi wani wuri mutum ya je kai kai wannan wurin ai ba a wasa da wannan akhrajahu ibnu abi dunya mawqufan bi isnadin jayyidin wa hasanahu shaykhuna kuma din da zaka tafi ka je ka dawo kun ji albani ya ce hadisi ne mai kyau na haka in ma zaka je kai soke soken ka sai dai ka soke wani wannan sai dai a yarda ta ya fito وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال جاء رجل من أهل الكتاب ونمت يازو لك ثم أبو تعالى تغي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم يكي يا من ظن الله تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون نادي كنا فدي كنا شوى ويأم الجنة سنا في سنا شائن أنجيتا يسمى من ظن الله بقويني بلاربا قوي yace kana cewa kana tsammanin wai kana riya cewa ɗan aljanna in sun je aljanna suna ci suna sha qala na'am wallazi nafsi nafsu muhammadin biyadi yace wannan haka ne kuma ina rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannunsa ina rantsuwa da shi inna ahadahum yace dan aljanna guda daya la yu'ta quwwatan ni'ata rajulin fil akli wash-shurbi wal jima' kaji malar sani dan aljanna a aljanna annabi ya bada labari yace za a bashi karfin mutum 100 ne a wajen cin abinci da wajen sha da wajen kusantar iyalin zaton karfin mutum 100 za a bashi mutum daya za a bashi karfin mutum 100 yanzu a aljanna in Allah ya sa muka shiga in mutum zai ci abinci ko zai sha sai an bashi abincin da mutum 100 zai ci shi zai cinye shi kuma lafiya lau babu babu matsala babu wani abu mutum ɗari kaga ko malam yanzu mutum ɗari ba sai su za su cinye sako ha ba inda maciya nama ne mutum eh sai ƙari ma ko yawwa in ko kaji ne guna nawa za a yi mutum ɗari na ta to to sai dai wata in to wanda dai suka sa abin amma dai kaga sa dai ai babba ne yana da girma kai yanzu mutum mutum goma suka dafuri suka dafi cinyan nan kai to dai je gari wajen kan nan dai aka hada da kan da dindin kai mutum dari wasu na da yawa na banjuwa furi ba kaɗan ba ne kisan eh mutum ɗari ko? shi kansa amma ko aka samu maciya nama fa yanzu kamar wani da aka je kan kwanaki aka bani labari na je gyaran mota shi fa ya zo wajen mai nama fa duk da yake wannan shi ba adi ba wannan wannan ba ba abun nan amma fa shi cinya yake sawa a yanke mai cinya abun shi yana dangwala yaji ya cinye ta tafiye cinyar rago eh in ya zo saye sai zo ya hada da cinyan nan guda biyu na bayan kawai sai a yanke su a ta yanke su a ta yanke su yana ci yana dangwala yana zanne bisa kujere da cinye su ya tashi ta yi shi ba mu ba mu ne to ai mata bakan da idan ka zara wani idan ya ka zawo ka wata guda 100 ba za ku da sawa idan eh gaskiya yawa gari zai wala wada alba awa wala wala yau ga zai daga cin nama wani na mun nan muka zo wata sallah nan na ce to za mu gwada bari mu gwada yadda ake abun nan ma na zo ina da raguna guda da ce guda ɗaya a yanke shi nan a kai can wurin to a gasa aka ja ka bankare shi akan teburin nan na masu bawa aka baka ji da aka lankwamo shi aka sa cikin baho haba malam da fiye sai suka zo suka yi zabtara biyu suka yi zabtara ta uku aka yi zabtara ga yaji mutum ya zabtara ya koma gefe ya zabtara can da na fara duba kwanan nan sai da ce a ɗauke wallahi wallahi wasu ba za su samu akai zakara zakara malam da mutum ya zo ya sa kashi ya ɗebi wani wuri zai ga sai ga abu ya ƙare haka to kafin ka ce kwabo rago ya aka zaɓo ta ya rama kana ganin mu yanzu nan wata kwanaki aka yi ta mutu da ita ta ce za ta shirya kaji goma ta ce wallahi aka so ya sa gaba ta ga yaji kaji a cikin da biyar kan zai cire bin rago kuma ba shi kaɗai bane shi da suwaye ana ku dai da zuciya ku shi ta zuwa su a yau shi ya kaza ashirin da biyar eh ba mu bisa kai gaskiya wannan to ni ma na fara jin tsoro adi wani ya ce shi ya san wanda ya cinye kaza ashirin da biyar kuma shi samobita ragon rabi yake ci in an zo kuma samobita to biyu ake mai tuwo da samobita buhun nan ana za a buhun samobita to biyu ake mai tuwo da shi kawai ya aika shi saboda bai bai zuwa bakunta an je je bakunta sai ga ana ta kai bako to kai to biyu ala akara bako ya ba an an je buhun buhun samobita to biyu eh sai ce maka kuma ku ci abinku ba da ba wannan ba zo da nau ba kaga ya huta ba mutane ya ce in yaje ba kunta shi bai ma cin abinci da yaga an kawo wannan dan tuwo da dan nama yake ku cin abinku kawai wannan eh mu ba namu bane wannan saboda ya san shi ma'aikaci ne wannan to dai a can in an je aka tafi can duk ma dai ko menene za mu fassara shi dai mu bashi a haka duk abin wannan duniya ce take ba da wahala amma lahira in an je can za a canza ɗabi'an mutum ne a canza halittarsa tsawon shi da girman shi ya canza an ce tsawon shi zai koma kamar tsawon annabi adam na haka dan ya tura wannan abun ya cinye wa abun nan ne dama kuma so ake aljannan a ji daɗi ba da ɗan ƙaramin jikin nan ba ba zai sa a ji daɗi ba ta to shine hikimar da ke cikin abu babban abun da Allah ya kai mu aljanna Allah ya sa mu samu mu shiga ko ma ya abun yake dai mu je mu gani ya zama ba iyakan mu da ita labari ba to saboda haka sai annabi ya ba wannan ba kauye kun gare shi zo ya tambaya cewa wai annabi ya ce abu yace ai ma gashi qala fa innal ladhi ya'kulu wa yashrabu lahu al-haja kun ga ba kauye sai ce to ai ka wanda aka ba wannan ci ya ci ya sha ai dole ya zama yana da bukata sai ya shiga bayi kenan ko ha qala sai annabi ya ce wa laysa fil jannati adan gashi kuma aljanna kun ce babu kazanta babu cutarwa to kuma an ce zai ci zai sha to ai dole ya zama yana da bukatar ya shiga bayi ko wani abu gashi kuma a cikin aljanna babu ba a cutarwa babu kazanta to ya za a yi yanzu kenan qala takunu hajatu ahadihim rashhan kawai bukatar ɗayan su in ya ci kamar yadda ake cewa a shiga bayi ko ai wani abu can gumi zai yi kawai sai ya ɗan yi gumi ya fi domin juludihim wanda gumin zai rika fitowa daga fatan mutum ka rashin miski kuma kaman fesa turaren miski yake fitowa kamshin sa daidai da kanshin turaren miski wa ya zumuru batnuhu daga nan kawai idan kuni ya fito yanzu misali malam zani mutum ya je aljannan nan ya ci wannan abinci na mutum ɗari ya sha abin sha na mutum ɗari to yanzu ba ya ci abinci ba to sai wani gumi ya tsako ya fito daga jikinsa kawai kamar yadda turaren mulki ke fesowa daga nan sai cikin shi ya ɗame kawai abincin ya gama sai ya zuba wani abinci ya tafi ba ku sassauta cikin da za a ce cikin ya sassauci ya ƙara zuba wani da ya yi wannan gumin shi ke nan ƙwaya dumaro sai cikin sai ya ɗame daga nan sai zuba wani haka za a yi ta yi Allah ka sabu muna Allah ka sabu na ciki wa fi riwaya akan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam rajulun min al-yahudi a wata ruwaya wani mutum ne daga cikin yahudi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya abul qasim alasta tazumu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabuna fiha ba kai da ke cewa 'yan aljanna a cikin aljanna za su ci za su sha a ciki ba wa yaqulu li ashabihi sannan kuma yana cewa wato in ko inna aqar in aqarra li bi hada khatamtuhu sai shi da yahudan yake cewa wai idan ya je wajen annabi ya tabbatar mai da wannan maganar cewa ‘yan aljanna na ci suna ta ya ce zan yi jayayya da shi ne kuma zan kure shi hawa ba ya huje karya ka maman ka ba ta yi karya ku kure ka kure manzon Allah sau da haka shi yanzu bai ƙarfe ce shi saboda haka zai je wajen manzon Allah ya ce masa wai ai ba ka ce ana ci ana sha ba saboda haka wai in annabi ya tabbatar mai cewa ana ci ana sha a aljanna shi ko zai jayayya da annabi sai ya kure shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yazo ko ya faɗi sai annabi ya ce masa wallazi nafsu muhammadin bi yadi ina rantsuwa da wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu ke hannun sallallahu alaihi wa sallam inna ahadahum la yuqa quwwata mi'ata rajulin fil mat'am wal mashrabi wal shawati wal jida yace daya daga cikin yan aljanna ana ba su ba su karfin wato wajen cin abinci karfin mutum 100 wajen sha ma haka wajen sha'awa ma haka wajen jima'i ma haka ko karfin mutum 100 ababa yahudi da yaji fa qala al yahudi sai da yahudi yace fa innal ladhi ya'kul kullun ladhi qura annabi فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة أيكو وند يتيشا دولنا دبقاتا تزوى باي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتيمسا حاجتهم عرق حاجاتهم عرق يتي حاجة حاجتهم عرق بقاتا سوء تجيني متيني بني yafidu min juludihim mithlu al-miski gumin zai gudana a jikin su ya fararo ya fito kaman turaren miski fa idha al-batnu qad damara daga nan sai kaga ciki ya dane kawai sai ƙara zubawa ya salam اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه بمنك وكرمك وفضلك انك ولي ذلك والقادر عليه وذاك ما سامو wannan an gama وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طير الجنه تنسو الجنه تنسون da ake ci a aljanna haka amsalil bukti kaman manya manyan raƙuma ne yake tar'a fi shajarin janna a cikin itatuwan aljanna take kiyo kuma sai ta so kuma sai a ta kama ci sai zo a zo ya tsuntsuna yawo a gashe فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة yace ka aiko waɗannan tsuntsu ne wa tsuntsaye ne waɗanda suke da daɗin ci za a ji daɗi waɗannan tsuntsaye masu kiba irin wannan masu kaza fa qala ay wannan akluha ko akalatuha an'amu minha ai masu cin wanda za su ci din ai sun ji tsuntsun qala ha talatan wa inni tajima da annabi ya ce abin nan ne ko da ka wani tsayin na kan abin nan ma ladan abu ya rikice ne eh saboda aka shi ne sai aka ce to mun ta tafiya dai shi ne nan daga nan sai aka ce to su ina ne ba wurin ya bace ya faɗi abin nan annabi sai da ya faɗi wannan hasso uku yana faɗin abin nan ba wa inni la'arju an takuna mimman ya'kulu min haya ababakar yace bayan haka ma ni kuma ina fatan ma kana daga cikin masu cin wannan abu kaji ma zan sani sai na abubakar bayan an gaya mai yace wannan abu ko da a samu jin daɗi akwai nema ciki akwai kaza yace ai masu cin ma suna gaba da abu yace kuma ina ma fatan a ce kai kana daga cikin wanda za su ci wannan nama sai na abubakar radiyallahu anhu wa fi riwayatin qala ila rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mal kawsab a wata riwayan an tambayi manzon Allah aka ce menene kawsab qala zaka nahrun atanihi Allah wannan wani rafi ne wanda Allah ya bani shi yani fil janna yana nufin a can aljanna ashaddu bayadan min al-labani ya fi nono fari wa ahla min al'asal ya fi zuma daɗi fihi tsayrun wato akwai wasu tsuntsaye a ciki a anaku haka anaqil jubri wuyan tsuntsayen kaman wuyan raƙuma dirka dirka wuyan tsuntsu ya yi zama raƙumi ya wuce a jikin sai sa ta ka ce kalbukuki kaman manya-manyan raƙuma ne kala umar inna hadihi la na'ima yace kai aiko wadannan za a ji dadi lalle abin jin dadi ne za a samu babban abu qala rasulul fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akalatuha an'amu minha masu cin ne gaba wa an salim bin amir qala kana ashabu rasulillah sallallahu kana ashabu rasul rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yaquluna inna allaha la yanfa'una bil a'rab wa masailihim lalle Allah yana taimakonmu da mu da larabawan ƙauye yan Allah na taimakonmu ta dalilin larabawan ƙauye da tambayoyin da suke yi mana larabawan ƙauye suna mana amfani Allah yana taimakonmu ta dalilin larabawan ƙauye saboda da tambayoyin da suke yi bala zani littafin haka ɓace ciki sai an nemo ma kare da kallon ta ji ta mu kala ta duku da ji kai wata rana ta fita ta biya ta ta kai magana to yanzu ka ka ga wurin sahabbai suke cewa suna cewa Allah yana taimakon su ta dalilin larabawan kauye da ke zuwa wajen manzon Allah su ne tambayoyi da tambayoyin da suke yi ala sai ya ce aqbala arabiyyun yawman wani wata rana wani balaradan kauye ya ya ya durfa ko mu ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah zikrullah ko fil jannati shajaratun mudiya zakara Allah yace zakara Allah fil jannati shajaratan mudiya yace Allah ya ambaci wata itaciya a cikin aljanna ni a fahimta ta itaciyar nan tana cutar da mutane bayan maganar an ce shi ya san magariya ya san kaza ya san kaza yaji an ce kuma akwai su can aljanna yace kai wannan mai kaya ya zo din ka tafi ji mutun da kaya ya zoji mutun wa ma kuntu ara anna fil jannati shajara tu'ri fahiwaha ni kuma ina ganin bai kamata ba bai yiwa a ce a cikin aljanna akwai wata itaciya wanda take za ta cutar da mutum amma ni a fahimta ta ka gaba kawai ya karanta Qur'ani ya gani sai ga a ciki an ambaci wata itaciya wai shi a ganin shi wannan itaciyar a nan duniya tana cutar da mutane tana da kaya kuma an ce akwai ta aljanna shi kuma yace shi kuma yana ganin bai kamata a ce a cikin aljanna akwai kaya mai cutar da mutane ba annabi ya bi shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma hiya wata itaciya ce ka gani a cikin cutarwa qala asidru yace magariya fa inna lahu shawkan mu'liyan ai magariya tana da kaya mai cutar da mutane kuma an ce akwai ta aljanna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaysa allah yaqulu fi sidrin makhdud yace ba allah ya ce ne fi sidrin makhdud ba ai wannan khabbaba allah shawkahu allah ya dakushe kayan a can ai ba kaya ai sidrin da aka ce ba makhdud wanda an cire kayan ba kaya sai ɗaya masu daɗi na daban na can ba ƙaya a can ai wannan khabbaba Allahu shawkahu waja'ala makana shawka shawki shawka kullu waja'ala makana kulli shawkatin samaratan sai Allah ya danko cire waɗannan ƙayoyin sai aka zo duk inda ƙaya take sai aka sa ƴaƴa kawai ne a wurin tilka tilka ba irin na nan duniya ba kuma daɗin su ba irin nan nan ba fa inna halakam bitu samaran ai wannan tana haifitowa ne da ƴaƴa tana tsirar da ƴaƴa ne ai sannan bayan haka nan taftaqqu at-tamara minha an ithnatayn wa sab'ina launan min ta'am magariyan nan dan kada ki bi magariya ce ko nan kin san magariya sai da matsala ba a cikin ta nan yanzu yawanci kin gama tana neman magariya to sai gaba da ba da kudi a aji an gane yaran wani zari da zai wata ta ci magariya ranar nan da wani muna karatu ya ce shi da abu ba aka ce wai yau sai an ci gwaiwa ya ce aka ce gwaiwa to wata rana islami na rai sallah aka karatu ya ce idan mace yanzu tana da wata damuwa ta juna biyu za ta zo ta ce wata yanzu ana iya kawai a daidai lokacin nan ta ce abin da take so mangwaro to nan da aka yi maganan kuma shi ma wata kila wani an aikai da aka ce mangwaro aka ce to yanzu jama'a ina za a samu mangwaro sai ce hanyar rigacin kaga kila ya je ta ya so wala zai ce mangwaro yanzu aka ce maka ana son mangwaro dai ina za ka nuba a wai dai mukaddara kai fa uba ne yanzu bai yiwa yanzu kana da ɗa kana da ɗa yanzu shi ma da matar shi ya fito ka jera faɗa da ta yanzu wanda ya kawai yanzu a ce neman mangoro suka ce kai tsaya ba ta halin su ke nan wannan ba abun faɗa ba ne bari ka gani ai a matsayin ka yanzu da cijin ka gada ma kana iya ma ka je ka lallashi ma da kanka ka je ka sayo mangoron ka ce kai mata an san dalili a matsayin ka nawa ko ko ta yake faɗa za ka yi to shi na abin da aka aka muka san iyaye a yi yawanci shi kasa wuta yake in akwai manya na tana jin ana wannan rigima yanzu ta ce sai ta ci kafo da wallahi kafo take so ai ka zo kawai ka ji za a yi faɗa shi da ita sai ka bari ya kora ta gida saboda ta ce za ta kafo ta kai wawa kai akwai dalili ne wani mata haka suke ɗabi'a su ne wani lokaci ya zo irin wannan kuma ka ga da har muna ganin kaman kicibi ne likitoci suka ce ba da gangan suke yi ba da gaske ne wannan abu suka ce ba wai suna yi su da gangan bane da gaske ne wata za ta ce maka za ta ci dabino kuma a kawo dabinon ta ce kwallon ta ke so na ciki sai ta fara dabinon ta ba ku bawon dabinon ta ci gaba da gurgura kwallon wata ta ci alli wata ƙasa har da ƙasa inyamurai ma da ake zuwa da ita ko a je ka sani ba sauƙaƙi har da wata wata rana su da kan suka ce ita idan duk sanda ta samu juna biyu kafin toilet ɗin nan salga salga ko to ita ce maganin ta ita ita sai ta tashi da ta sa mata je ta shaƙi salgar sannan ta zo ta zauna lafiya in ba haka ba nan sai kai ka banta mu a gare salga to to ya za ka ce mata yanzu ba zai ku rika sallama makwabta ba kace akwai salga kowace da irin ɗabi'arta wata ko ba a ma ganewa yanzu kawai Allah ya rufa su ba a ma ganewa sai ta kuma yiwa tana gani amma wata malam tana samun jaraba to wannan abin ko shi ake kallo a ce yau kuma ta ci wannan wahala ta haihu wannan ɗa ko wannan ɗiya kuma sannan ya rena ta kai ya fi satar da Allah tabaraka wa ta'ala ba yadda za a yi wannan ya shiga aljanna in ba ta yafe masa ba abadan aljannatu tahta aqdamul ummahati aljanna tana karkashin digadigan mahaifa uwaye mata mutum yana so ya shiga ya shige ya in ko yana so ya kulle kofar nan to ya kulle ta da kai ka sha wuya to dai nan yanzu abin da ya kawo nan ita wannan magariyar za a canza ta gaba ɗaya ba kaya bace za ta zama kawai ɗaya take yi masu daɗi sannan kuma kowane ɗa a ciki in ka fasa ka buɗe ɗan za ka ga yana buɗewa shi da kai shi ya fito a nisna taini wa saba'ina launan min ta'amin za ka ga a ciki sai ka samu kala kalan abinci kala saba'in da biyu a cikin ɗanta guda ɗaya ma fi ha launin yashbahul ukhra sannan babu wani launi na abinci saba'in da biyun nan da ya kama da wani kowane irin shi daban yanzu malam sani aka zo aka ce ga abinci mu ci kala saba'in da biyu wanda za mu ci to ka ga daman aljanna ne kowane sai ka ci kala saba'in da biyu nan malam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kada wannan abu ya zama iyakanmu da wannan aljanna karanta wannan da muka yi Allah muke roƙo don tsarkin sunayensa muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin aljanna dukkan musulmai da wanda suke nan da wanda suke ko ina ne wa Allah ka kawo mu muna cikin yan aljanna Allah ka kare mu daga shiga wata dan sarkin sunayenka mu tsaya nan na tafiri hada gobe za mu yi magana akan kayan su kayan aljanna siyabuhum wa hulalihim kayan su da kayan ado da za su sa ka sai da bututun ka kai sun tuni baka kafa ba Allah baka eh ba matsala akwai matsala ba da za ka fai da waye duka ce kawai go to ga gani Allah Su ƙarƙar an ce na littafi za a nuna ba za ku iya gani ba yana da nisa ba za a gani wani. wannan sai dai wanda suka ɗauka suka sa a cikin bututu mutum yana so sai kalla ina jin zai fi ko mala baka ya yanzu a ganin nan wannan ba zai gano ba haka ba zai gano ba abin da ya sa ba mu sai a yi photocopy su ba in ai a nan in ya fito a cikin suna ɗauka ka ɗauke su duka ko duka za a so wanda ke so ya bi ta bututu har da tsutsotsin nan masu alhari ne duk ga sunan zai gan su tsutsotsin ga suna a cikin nan ko su ma da akwai ka cikin can mala wata nan inda za ka nan ka gani nan to har da tsutsotsin wanda ake samu daga daga gare shi zuwa nan safi nawa ne ma kana ganin su ko Allah sani kana ganin daga nan sai dai ba rubutu ko